إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أفضل زاد أيها المسلمون المؤمن جميل العشرة حسن التعامل لين الجانب يبذل الندى ويكف الأذى وكف الأذى أفضل خصال الإسلام فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه يقول الإمام البغوي رحمه الله أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم أيها المسلمون تضافرت النصوص الدالة على تحريم إيذاء المسلمين بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل بغير وجه حق ووجوب رفع الأذى عن المسلمين ووجوب رفع الأذى عن المسلمين قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن أخرجه الترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه أيها المسلمون إن إيذاء المسلم ومكايدته وإلحاق الشر به واتهامه بالباطل ورميه بالزور والبهتان وتحقيره وتصغيره وتعييره وتنقصه وفن عرضه وغيبته وسبه وشتمه وطعنه ولعنه وتهديده وترويعه وابتزازه وتتبع عورته ونشر حفوته وإرادة إسقاطه وفضيحته وتكفيره وتبديعه وتفسيقه وقتاله وحمل السلاح عليه كل هذه من الأمور المحرمة في شريعة ديننا الحنيف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميع الأذى وأن يوفقنا لكف الأذى عن المسلمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو مسلمين bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka tare da kiyaye dokokinsa ya ku bayin Allah shi mumini abinda ake kuma nufi da mumini daga cikin kuma ma'anoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wane ne mumini shi asalin mumini mai sauƙin hali ne mai daɗin zama ne mai kyakkyawar mu'amala ne yana mika alheri yana kange hannunsa daga cutarwa maganar mu ta yau kame hannunka daga cutar da ɗan uwanka lalle hakika kame hannu daga cutar da ɗan uwanka musulmi yana daga cikin mafi mafi kyawun ɗabi'u mafi ɗaukakar halayya mafi kyawun ta'adu da ake so musulmi ya siffantu da su ya zo daga hadithin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala an ya ce wata rana mun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyul islami afdal wai a musulunci wannan abu ne mafi fici ma'ana wanne bangare na aikin musulunci ne ya fi kowanne wato ɗaukaka da daraja sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi duk mutumin da musulmi yan uwansa suka kubuta daga harshensa suka kubuta daga hannunsa wannan shine mafificin musulmi wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi har al-imam bagawi yana cewa musulmin da yafi kowanne musulmi shine wanda ya hada abubuwa biyu bayan ba da haƙoƙin Allah to ya hada ba da haƙoƙin musulmi ka baiwa Allah haƙƙinsa to shi ma ɗan uwanka ɗan adam musulmi ka ba shi haƙƙinsa sannan والكف عن أعراضهم da kame kai da kame hannu da kame baki daga mutuncin mutane wannan yana daga cikin babbar kafar musulmi ya ku musulmi lallai hakika nassoshi na shari'a sun zo da yawa waɗanda suke haramta cutar da musulmi haramun ne ka cutar da ɗan uwanka musulmi ta kowace irin fuska ko da baki ko a aikace ba tare da fuska ta shari'a da ta bada dama a haka ba wajibi ne kuma a ɗaukace mutum ya ɗauke hannunsa daga cutar da 'yan uwansa musulmi ka kawar da cutarka daga musulmi kada ka cutar da wani musulmi Allah madaukaki yana faɗi والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات lalle waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bi ghairi maktasabu ba sai ba sadada babu sababi ba su ma komai ba haka kawai ka cutar da ɗauɗonka mumini musulmi ko mace ko namiji to wanda ya wannan faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina to lalle sun ɗaukar wa kansu sun ɗauki nauyin wato ƙirƙirar ƙarya sannan kuma sun aikata zunubi zunubin da yake bayyana kurku Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada mutum biyu su yi wata ganawa su bar na uku ma'ana in iya su uku ne to kada mutum biyu su ware suna tattaunawa ba tare da izinin ɗayan ba suna kus kus kus suna wani zancen da ba sa so ya ji a nemi izininsa ko kuma a je a da shi a ciki in kuma ba a so ya ji to a jinkirta zuwa wani lokaci saboda kar a taɓa shi ya jama'a musulmi in wannan abun darasi ne da aka sanya mana a tsakaninmu cewa kada mu cutar da junanmu hatta ta bangaren kada mu rika magana wani baya ji to ina ga mutumin da zai ɗauki makami ina ga mutumin da zai yi tata ina ga mutumin da zai fyaɗe ina ga mutumin da zai cutar da dan uwansa a dukiyarsa ya yi dambe cikin aminci da makamantan irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna dhalik yu'zi al-mu'min domin ko wannan lalle yana cutar da mu'min a wata riwayar ko ce a wani hadisin daban Abdullahi bin Dinar shine yake bada labari wata rana suna zaune da Abdullahi bin Umar tare da wani mutum daban sai wani mutum ya zo yana rada yana magana ga ɗayan shine sai Abdullahi bin Umar yake a'a ku jinkirta ku matsa can ku je ku yi domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum biyu su rika tattaunawa su bar wani wanda yake tare da su ba su shigar da shi cikin zancen ba wannan hadisin dalilin kawo shi a wannan shine ka duba ya kai bawan Allah in dan karamin abu kamar wannan abu ne da ba a son sa to ka dubi matsayin babban abun da za a yi wanda ya shafi ko zub da jini da makamancin wannan الإمام الترمذي في جوان حديث أبو سعيد الخدري فيما يروي سورة من ذنب الله صلى الله عليه وسلم حديث لم تكون كفنش كون أدى شيء النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى إنا كشاجنكو daga zama a bakin titi zama a majalisa a bakin hanya sai suka ce ya rasulullah ai ku ba mu da makawa sai mun zauna a inda muka saba inda inda muka saba zama a rayuwarmu muna dan hirinmu muna daidai wa juna cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in har kun ki sai kun zauna a majalisi to ku bai wa hanya haƙƙinsa a ce hanya ma tana da haƙƙi qalu sai sahabbai suka ce wa ma haqquhu ita hanyar nan menene haƙƙinsa to ka saurara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaddul basar rinsa idanu daga kallon haramu mata suna wucewa ka kau da kanka kada a kura wa mace ido daga farkon ganinta har ƙarshe kuma a shiga tattauna akan ai daga ina take wace ce ita mai ce ce ai ko akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan duk an shiga haƙƙi na al'umma ba an cutar da wannan mutumi da aka yi magana akan ka ko mata da aka yi magana akan da kame hannu daga cutarwa ko kashi ne kuna cin abinci kar ka jefa shi akan titi wani zai iya zuwa ya taka kuma ya haifar masa da ciwo kashi na abincin ko da kashin naman kaza ne balantana mai tsauri irin na rago ko na wato saniya duk abin da zai cutar da dan adam kar a same shi daga gare ka sannan wa raddu salam amsa sallama in an yi maka ka amsa kana zaune wani ya zo wucewa assalamu alaikum wajibinka ka ce wa alaikum assalam wal amru bil ma'ruf sannan kuma in ka ga abun alheri ba a yi ka ce jama'a ku rika kaza a sadar da zumunci a rika sallama a rika kyautata wa juna a kyautata zato wannan yi wani munkar da kuma hani daga mummunan aiki in ka ga ana wani abu ba kyau ka kaya wa mutane cewa Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ya ku musulmi mu saurara mu shi cutar da musulmi ba kawai iya kalmar cutar ba ce yana da misalai da yawa daga cikinsu cutarwa ta hanyar kulla makirci riskar da wani sharri tuhumar mutum da wani abu wanda ba daidai ba a tuhume shi haka kawai ka rika tuhumar wani mutumin banza ne wani ba shi da kirki ba ka da hujja ba ka da dalili Allah zai tambaye ka a kai haka nan zarginsa da ƙarya da kirkirar ƙarya a dangana masa ka kira shi da wani hali wanda ba halinsa ba da wulaƙanta shi da ƙasƙanta shi ba a san a ƙasƙanta mutum a muzanta shi a ɗauke shi ba shi da wato wata daraja da aibanta shi aibanta halittarsa da aibanta ɗabi'arsa ko kuma wani abu na ƙasƙantawa da kuma zub da mutuncinsa da yiba da zaginsa da cin mutuncinsa da sukansa da la'anarsa da tsoratar da shi cewa za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza da kuma wato karɓar dukiyarsa ba ta hanya mai kyau ba kamar blackmail ka san wani abu da yake marar kyau ka ce in bai baka kuɗi ba za ka tona wannan duk yana cikin haramun abu abu musulmi ya aikata da bibiyar al'auran mutum kana ta tambaya akan halinsa wai ina yake zuwa ne wai me yake yi ne ba kuma aikin ka bane kai wannan a kansa in aiki ne in mai cutar da mutane ne kai kuma mai aikin tsaro ne ya halatta a binciki wane abi me yake yi da wa yake hulɗa ina ya je me yake da waye kaza wannan ba shi ake zance ba amma haka kawai ba ka da aikin wannan ka rika kwakwalar halin mutum dan ka tona masa asiri a cikin mutane wannan haramun ne da kuma ya da kurakuransa ya aikata wani abu babu wanda ya sani sai kai kai ta yadawa ai kowa da ran nan ba an yi kaza an yi kaza da kuma neman cin diddigen sa sai ka kada shi sai ka fadar da shi da zubar masa da mutunci da tona masa asiri da kafirta shi kace ba musulmi ba da bid'antar da shi kace dan bid'a in ba mai bid'a bane da fasikantar da shi kace masa fasiki da yatsarsa da daukar makami ka tunkare shi da kwace masa kayansa haurawa gidaje yi masa sata ɗauke dukiyar wannan kamruma wancan yi masa zamba cikin aminci yaudararsa a kasuwanci yaudararsa a alkawari duk waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da babu wata tantama ba magana sai ta saɓani ballantana ka ce ai da saɓanin malamai a wannan in an yi kaza ba laifi duk waɗannan abubuwan haramun ne haramun inda za a rubuta maka zunubi a kansu haramun din da in baka tuba ba Allah madaukaki zai maka azaba a kansu Allah ya tsare haka nan daga ciki makale masa haƙƙinsa a hana a karɓi dukiyarsa bashi a kidiya sannan a tu a ƙitar da wata cuta zuwa gare shi ko da ruwa ka tona na kwata daga gidansa yana zuwa gidansa ka cutar da shi ka sa masa wari ko duk lokacin da ya fito daga gidansa sai ya tsallaka tsallakawar da in wani abu na wannan kazanta ya taba tufarsa zai sa masa wari ko sa masa kazanta duk waɗannan abubuwa haramun ne hakanan kuma cutar da shi ta hanyar zalunci da wata jarima da ke ta haddinsa da ta'addanci gare shi ko a dukiyarsa ko kuma a 'ya'yansa ko yi masa fyaɗe ko 'ya'yansa fyaɗe to waɗannan abubuwa mai aikata su ba mutumin kirki ba ne ƙasƙantaccen mutum shine kawai ke irin waɗannan sannan kuma mutum ne wanda yake la'imi wa bi'i kuma zamini abin zargi wanda ya cancanci wato ƙasƙanci ya tabbata a gare shi lalle hakika mutumin da ya ci dukiyar wani ta zalunci haka kawai to ya cika cikinsa da abin da yake wuta ce haka Allah maɗauki faɗa mana a Qur'an a kiyaye cutar da mutane da haƙoƙinsu cikin abin da bai dace ba ya ku bayan Allah lissafa waɗannan ayyuka ya fi ƙarfin wannan wato tattaunawa da muke yi maganganu akan wannan suna da yawa kuma misalan ba sa karewa amma ka duba daga cikin kai abin da kake aikatawa don Allah ka ɗauki alkawari daga yau ba zan sake cutar da kowa ba kai a titi ka shigo titi da babur ɗinka da mota ba tare da dubawa ba wani ya firgita ya yi wani wuri ya faɗi ko ya je bigi wani abu wannan ita ma cutarwa ce ka bi haƙƙin titi wajen duk inda za ka tafi wannan wajibinka ne in ba haka ba ka cutar da dan uwanka musulmi fitsari a kan titi fitsari a gefen hanya duk cutar da mutane ne wannan duk aikata haram kada mutum so ya wannan ai makaru'i ne in mutum yayi ai ba a'a haramun ne duk abin da zaka ka cuci wani duk wanda ya zo wucewa ya ji warin bayan gidanka akan titi a cikin gari inda bai halarta ai ba baka yi a cikin gida ba baka tafi bayan gari ba ka cutar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye wuraren la'ana inda mutane suke zama suke hutawa ko hanyar ruwansu da suke sha suke wanka da alwala mutum ya je musu bayan gida ko ya fitsari a kai wanda in sun gani za su ce tar alatsi ne to mutum ya kiyaye irin waɗannan kada ya aikata Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu ya ku bayan Allah maganganun suna da yawa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana cewa wani mutum ya ce ya rasulullah inna fulanata wata mata yuzkaru min kafarati salatiha ana bada labari yawan sallarta wa siyamiha da azuminta wa sadaqatiha ghayra annaha tuqdi jiranaha bilisaniha mai sallar dare mai ba da sadaka mai azumin nafila amma kuma tana cutar da maƙotanta da harshe harshe ba fa jefa wani abu ba da harshe kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya fi nari yace yar wuta ce kaji mai sallata mai azumin nafila mai ba da sadaka amma tana sa harshen ta ko ina ta zagi wannan ta ci mutuncin wannan ce wannan ƙarya ce gibar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta za to ya kai bawan Allah ashe musulunci ba sallah sai kawai ba musulunci ba na filfilin ka ne kawai ba musulunci shine kar ka cutar da dan uwanka musulmi ta kowace irin hanya ya yan uwa musulmi sace sace sun yi yawa a cikin al'ummar nan tamu yau an haura gidan wannan gobe an haura gidan wannan abinda mutum ya samu na halaliyar mutum ya haura a ɗauke ko barawo ne mutum ya je ya sato wani abu zai ji haushi in wani barawan ya zo ya ɗauki to ballantana wanda ya samu abinsa ta hanyar halal Allah ya bashi baiwarsa daga cikin arzikinsa to kuma ka haura ka ɗauke masa haba bawan Allah me kake nema a duniyar nan duk abin da ka samu ƙarshenta duk tsadarsa ka je ka karyar da shi a ɗan kuɗi kaɗan wanda za a je a samu wani abu na shaye-shaye a sha a hambutu kwaya a kashe kuma zuwa a aikata wani zunubi ya jama'a mu kama hannun 'ya'yanmu mu so su mu ilmantar da su mu musu tarbiyya a buɗe ƙofofi a samu aikin yi kuma a yi tawakkali ga Allah in ba ka da kuɗi ba ka da aikin yi baya nufin kuma ka zagi kowa baya nufin an zalunce ka in ma an zalunce ka to ba ma maganin zalunci shine kai maka zalunci wani kai hakuri ba ka da hujja in baka samu aiki ba kuma a ce shikenan to dole kowa ba zai zauna lafiya ba sai ka saci na wannan sai ka saci na wannan in dai baligi ne kai Allah zai tsaye da kai zai kama ka kuma ko a duniya masu ɗaukar nauyi waɗanda Allah ya horewa ikon kama mutane da ɗaure su da musu hukunci in ka shiga hannunsu to lalle za a kwaci haƙƙin mutane a hannunka za ka ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka kada ka cutar da ƴan uwanka musulmi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare maka al'amarinka Allah ya kintsa maka lamarinka ya kintsa mana lamuran mu baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من roƙonka ka sa albarka a wannan rayuwa ta mu Allah ka sa albarka a abubuwan da muke gudanarwa na alaƙa da junanmu Allah ka sa wa kowa a cikinmu wannan darasi ya shiga kwakwalwarsa ya shiga tunaninsa kada ya cutar da ɗan uwansa a rayuwarsa Allah ka ba mu haƙuri duk abin da ka jarrabe mu da shi na talauci Allah ka hana mu sakatace Allah ka wadatar da zukatanmu ka ba mu wadatar zuciyar da take haifar da wadatar hannu in kai haƙuri da talauci da Allah ya jarrabe ka da shi kuma ba kai kaɗai ba ne to Allah maɗaukaki yana musanya maka abin da ka rasa ɗin nan kada ka cutar da kowa kada ka zagi wani kada ka ci mutuncinsa ya Allah ka shirya mana samarinmu Allah ka kimtsa su Allah ka ba su tunani mai kyau Allah ka ba su aikin yi Allah ka ba su mafita a wannan rayuwar su samu mafuskanta mai kyau su samu ilimi mai amfani su samu aiki mai amfani su zama masu amfani a cikin al'umma Allah kar ka sa su zama bala'i a kanmu bala'in da zamu rasa inda zamu sa kanmu a ciki Allah kuma ka taimaki ma'aikatan tsaronmu Allah ka ba su rashin tsoro Allah ka ba su kayan aiki Allah ka taimake su akan sanin dukkan lungunan da ake cutar da al'umma Allah kuma ka ba su karfin hana waɗannan abubuwa Allah ka ba su riƙon amana Allah ka ba su tsayawa akan yin daidai Allah kuma ka taimaki shugabanninmu duk abin da ake bukata a samu na gyaran al'umma Allah ka hore musu yin sa Allah kuma ka hada zukatanmu akan biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin